أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المقامة الخامسة والعشرون مقامة نا عشرين دبير على كراجية سنة ولي جريني نجران سخرج har suna mam ya rawaito kal shatautu na yi sanyi bil karaj a garin karaj lokacin sanyi ya zauna zamanin sanyi a garin karaj lidainin aka tardi saboda bashin da zan biya shi lidainin saboda bashin da aka tardi shi nake son na biya wa arabin akdihi don wata bukata da nake so na biya ya tafa balautu an aka tardi kenan ajma'uhu wanda zan tattara ya ce wa arabin akdihi bukatar da nake so a biya na biya fabalautu sai na jarrabu bin shi ta iyal kalihi daga sanyinta mai tsanani wa sirriha da sanyinsa yi matsanyi ne shi ma sirri din da sirrin da sanyinsa annafi mai busa da ke busawa sanyi ma'arrafa ne judal bala abinda ya kai ni ga wahala mai tsanani eh bala'i mai tsanani wa a kafa bi ya sa abin wa kafa bi ya lazamtar da ni alal istilahi akan jin dimi na zanto ba na rabuwa da inda garo shi yake falam akun uzawil wijari shi na zanto ban kasance ban zamanto ina rabuwa da daki ba wala mustauka da nari ban zamanto ina rabuwa da gurin da nake fura wuta ba gurin da ake fura wuta na illa li darurati sai dai saboda darura in ga gana tayi sai dai darura wanda udfau aka tura ni ilayya zuwa ga wannan darura din darura ko irin shiga ban daki ko wani abu ya taso na dole in ba ka ba na fita a daki au iqamati jama'atin ko tab ko tsai da sallan jam'i ko hafizu alayya wanda nake kula da kanta nake kula da ita in ba lokacin sallah yayi ba to ba na fita kullum ina daki ina jin tsini fadarartu fi yawmin sai na matsu a wata rana wanda jawuhu muzmahir muzamhir wanda sararinsa sararin samaniyarsa iskansa din mai tsanyi ne wa dajnuhu gajimaransa kuma mukfahirun mai kauri ne ila an baraztu har na fita min kinani daga take na li muhimmin anani saboda wani abu mai muhimmanci da ya same ni bai za shaikun sai ga kawai ina fita sai na ga wani tsoho arin jilda mai tsaraitaccen fata sun sanyin nan jikinsa ba riga sai da wani wasu kyalle haka ya dan wani banti haka ya dan tsoron cikinsa wanda mutumin da yake cikin ɗaki mai yana jin sanyi badil jurda mai bayyanannen tsaraiti wa kadi tamma hakika ya yi rawani da biraiba ya yi rawani da zane shine raiba wastasfara bifuwaitsa sai da shekun arin jilda sai ga tsoho mai bayyanannen fata mai tsaraicin fata mai bayyanannen tsaraici wa kaditan mabirarsa ya yi rawani da wani zane wasu ta fara ya yi kunzugu bifuwaitsa da wani tufa wa hawalai a gefofinsa akwai jam'un jama'a kasiful hawashi taro mai yawan gefofi gefofin yana misali yanzu daga nan ya ka kalli nan har iya gan irin ka jama'a nan gefen haka nan gefen haka wa huwa yunshiru shi yana rera waƙe wala yuhashi bai damu ba ya qaumi la yunbikum an faqri asdaku min urwi awanal kurri ya ku mutane la yumbe kuma ba mai ba ku labarin talauci na an fakiri daga talauci na wanda ya fi gaskiya min uryi kamar tsaraici na awanal kurri a lokacin sanyi wanda ya tabbatar wa mutane lalle ni talaka ne kaga ba sai an zo an ce wani din nan fa bayi da bayi da kaya a bashi ba kaga mutum tsakiyar sanyi da kai a bargo ma kana abin da dubunan ka ganshi tsaraice kuma yazo yana bara to ka san dai wannan tsaraicin shi zai baka labari fata biro bi ma bada min durri batina hali wa khafi amri fata biro ku lura da bi ma bada abin da ya bayyana min durri na darura na batina hali daga darura ta to ku lura da baɗinin halina wa khafiya amri da ɓoyayyen lamarina wa hadirun ila filmi dari fa inna ni kuntu na biya alƙadri yaje ku kiyaye ku ya tara ba ku kiyaye kanku da juyuwan zaman lafiya na duniya zamani zamani na zaman lafiya da kai to kai hattara lokaci guda zai iya zuwa ya masu yin mulki fa inna ni ba ni da kuke gani na yanzu yau kuka gani a tsare sai a zamanin sanyin nan da na zamanto kuntu na zamanto nabi halqadri mai daukakakken daraja ne da ni mutum ne mai daraja awi ila wafrin wa haddin yafri tufidu sufri wa tufidu sufri awi yana tattarowa ila wafri zuwa dukiya tarun dukiya dukiya mai yawa na wani dukiyoyin wa haddin da kaifi yafri wanda yake yanka yana tattarowa zuwa ga wukake da yanka dabbobi saboda baki to bi sufidu sufri gwalagwalai na zinarai na suna amfanarwa wa to bi du sumri mashi na kuma yana halakarwa yana halakar da raƙuma kai raƙuma mashi ake a mana insayi ake su kansa wata shi take kumi gada ta akiri kai raƙuma na ma suna kuka safiyan da nake ciyar da lokacin da na wayi gari ina ciyar da baki safiyan da nake ciyar da baki ra kuma hankali su tashi ke su zan yanka su za a yi fajarra da daru yau ga zamani ya zare min da su yi falgadri ya zare takobi na zamba washen na garatin razayal gubri zamani ya zubo min da hare-hare na masifu na bakakin masifu walam ya zalba ya gushe ba ya hatu ni wa yabri yana tumbuke ni kuma yana sassake ni hatta a faddari wa gada durri wa bara siri fil wara wa shiri hatta a faddari har gidana ya shafe ba komai wa gada durri darri ya sa ko durri yawa darri ya fi wa gada darri nono na da nake ta ya kafe sana'ar da yake yi arziki idan jari ya zama babu kaga ma maganar riba wa bara tsire farashi na ya mutu kawai farashi duk abin da nake da farashi da shi kawai halaka yake filwara a cikin halittu wa shi'iri kasida ta ma da nake yi na siyarwa mutane shi ma ya lalace wa sirtu nidu wa faqatin na zaman to ramamme saboda talauci wa usrin saboda kunci aril matsa na zaman to mai tsaraicecen baya baya na ba komai mujarradan min kishiri kuma an zare ni daga bawona na ina da bawo yara da abin nan kadimai da jama'a kamar bawo ne ai sun lullube ka to duk babu sun riga ya sun tuku daga ka annani limiga zalafi ta'arri na zanto kamar zaren kamar itacen kada zare ne a wajen tsaraiti ladif ali fi sinni wasin nabri yace ba ni da abin da zai zan ji dimi da shi a lokacin sanyi wasin nabri ma haka wasu kwanaki guda biyu ne daga cikin ana kiransa min ayyamin ajus ne eh wayar saba ta ashara min akir karshen february eh karshen february da kuma kwana uku na farkon march eh february idan yanzu shine lokacin sanyi ai eh lokacin sanyi din shine january february wannan karshen january da farkon february karshen february da farkon mars wa'annan su ne lokutan da ake ji tsananin sanyi ɗin shi ne suke irinsa sinni da sinnabar gairar ta taki in ba fita hantsi ba ba ni da da zai kare ni da wannan sanyin wasila'il jamri sai kuma jin ɗimi fa hal kadmun shin akwai mutumin kirki zuri da'in gamri wanda yake da rufaffen bargo ya ni ya rufe ni ya suturta ni bi rafin da mayafi au dimri ko da tsimma ila bi wajhi Allah dan neman zatin Allah dan neman yardan Allah la li shukuri ba dan neman gode masa ba makala ya arba wasara'i ya masu wadata arrafilina masu tafiya suna takama fil firai a cikin bante a cikin riga cikakke man utiya khairan falyunfik duk wanda aka bai alkhairi to ya ciyar wa man istata an yurfika falyurfik duk wanda yake da daman taimako yayi taimako fa inna dunya gadur wa daru asur lalle duniya mai yaudara ne zamani kuma mai yawan tuntube ne mai afkar da mutum ne cikin tuntube wal miknatu samun dama zauratu tsayf ziyara ne na ma- na mafarki dama din in ka samu dama kamar ziyara mafarki ne wani lokaci kana gani daman sai ya kufce maka to tun kana da dama kai shine wal miknatu zawratu dayf ne eh kamar ka kana ganin mutum a mafarki ai kamar ka shikenan ka daina ganin sa to haka shi ma dama din kai wasa da daman to kawai yana wucewa kawai za- ga nan kana ga nan abun isa ne ko ba za ka iya yin isa ne ba yi isa ne mai sai da hali ake yin isa ne wal fursatu muznatu saif shi kuma dama hadiri ne na rani wa inni wallahi la talama talaqaitu shita'a bi kafati talaqaitu wallahi so da yawa da ina tare sanyi din da kaulasan guda bakwai akwai kaulasan guda bakwai na sanyi tun kafin tun kafin sanyi din na tanadi kaulasan guda bakwai abubuwan da suke tashi da kaulasan guda bakwai maganin sanyi wa adattul uha uba lahu ina tana da shiri domin shi kabla mawati kafin zuwansa wa ana yau ma ya sadati sa'idi wisadati yau gani nan yau ya shugabanni na sa'idi wisadati dan shine sa'idi shine tilora da shi mai kuɗi ne amma yanzu ya zama to zira'in hannunsa shine filo kawai shine daura wa kai ba yi da abin da zai daura kai filo ma ba shi da shi sa'idi wisadati wa jildati burdati fatan jikina shine bargona ban da bargo fatan jikina zai ne bargon da ya rufe shi wa hafnati jafnati hafnati hannuna shine kwanona kwanon da ake zuba mun abinci zaba zaba su bayi da kwanon da zaba sai sai sai da mika hannuna zuba mun sai da yanci da hannu irin talaucin falyata bil aqilu bi to mai hankali ba yau azantu da halin da nake ciki wal yubadir ya rige rige ya riga sarfan layali juyin zamani da aikin alkhairi fa inna sa'ida man ista'aza bi siwa wasta'adda li masra shi mutumin kirki shine wanda yawa zantu da wanin sa wasta'adda yayi tanadi li masra'u saboda tafiyansa na lahira fa qila lahu la jakad jalauta alaina adabak lalle ka bayyana mana da adabinka lalle kai mun sani kwararre ne kai malami ne fajlu lana nasbaka to ka zagayar mana da nasbanka ka bayyana mana da nasbanka قالت تبا لمفتخر بعزم النخير Allah wadarai da mai alfahari da kashi wanda ya da gargaje ne yake alfahari da gaske ne wanda ya gargaje wanda yake alfahari da iyayensa inna mal fakru ai shi alfahari ana yin sa ne bituqa da tsoron Allah ana alfahari ne da tsoron Allah wal adabi da kuma adab wal adab al muntaqa ta ciccin adab ma sharaita la amruka mal insanu illa ibn yawmihi ala ma tajalla yawmuhu labnu amsihi وما الفقر بالعزم الرميم وإنما فقار الذي يبغي الفقار بنفسه لأمرك إن رنسوا ما الإنسان دان أدم بي زمن توبة سيدي دان يو دنسا ما دان جيا بني دان على ما تجلى يوم أكن يند يو دنسا يبينا نشي in kai malami ne a yau to kai ne malami amma jiya gidan ku jiya da shekaran jiya malamai ne kai din yau ba malami ba to ba zai yi kai tun kawo da gidan ba eh kai din alama ta jallayan musu shi mutum labnu amsi ba dan jiya bane dan yau eh abinda kaga abinda yake gidan ku da kake faɗa din yanzu in an kwankwasa za a samu a jikinka to lalle to kai dan wannan gidan ne idan kuma kun za ba a samu to kai ba dan gidan bane wa mal fakru ba al fari bil azmi ramimi da kashi wanda ya lalace wa inna ma fakarul ladhi yabki al fakara al fari wanda yake nema al fari ya tabbata ne bi nafsihi da kansa thumma innahu jalasa muhu qawqifan ya zauna yana sunkuye waharan sama ya hada jikinsa muqafqifan yana yana sarkarwa wa qal allahumma ya man gamara bi nawali wa amara bi su'ali salli ala muhammadin wa alihi wa inni alal bardi wa ahwali ya Allah ya wanda yake lullube bayinsa bi nawalihi da kyaututtukansa wa amara ya wanda ya yi umarni da bi su'alihi da a roƙe shi salli ala muhammadin kai salati a bisa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa alihi da iyalansa wa a inni ka taimake ni alal bardi akan sanyi wa ahwali da abubuwan masu ba da tsoro na sanyi wa atili hurran yusiru min khasasa wa yuwasi walau bi fusasa Allah ka kaddara mini da mutumin kirki wanda zai yusiru min khasasa zai fifita wani daga yunwa yana jin yunwa ma zai bawa wani eh wai sirra la kusihim walau kana bihim khasasa yusiru wanda zai fifita wani sa akan kansa min khasasa daga yunwa wayuwa daga bukata kai eh shiddatul haja shine khasasa din ko yunwa wayuwasi Allah kaddara mutum da zai taimako walau bi kusasa koda da yankin yankin kusasa shine yankin gashi shine kusasa qala rawi falamma jallani nafs al-islamiyya yayin da ya yaye daga rai al-islamiyya na islamiyya rai wanda ya danganta zuwa ga isam bin shaharin wani sarki wanda ya zamanto da gidansu ba komai bane ya ga duk wani walakanci da abin kaskanci ana ana buga misali da gidansu kawai sai tashi fara nema yana neman ilimi yana neman arziki haka sai fi kowa ilimi da arziki da ƙarshe suka bayi sarauta to shine ke cewa nafsu isamin sawwadat isama wa allamatu al-karra wal ikdama wa sayyaratu malikan humama to shine ake kiran sa al-sharaf al-izami al-sharaf al-izamiyatu arun idza lam yusahib al-himmat al-islamiyya shi sharaf na izamiya na kashi din aibi ne idan bai hadu da himma ta islamiyya ba eh shi sake cewa islamiyun ne izamiyun kan ce mutum islamiyun izamiyun ya gaji wannan daraja din sannan shi ma ya yi abin da zai abin din ko da ba kakannin nasa shi kadai ka aje masa shi ma ya wadatar zai iya zama a wannan gurbin mutanen bayan yawa kalar ya ce wal mulai ya bayyana mula mula daɗa dan kalmomin irin na asma'i nan da ta tana shiru jahiliya to kawai da ya haka da alad malamihu aini kiftawan ido na sai ya soma ta'ajjumuhu sai toma zarrabansa waye ta wannan mutumin wa marami lazi gurin harbin ido na tarjumu suna harbinsa ina harbinsa da ido in gane wane ne wannan wanda ya tsare ce hatta sabantu har na gane annahu abu zaid wa anna ta'riya lalle tsaraitin nasa uhubula tusaidin ne tarko ne na farauta wala maha sai gane anna irfani ganewa na sani na sai ya hanga sani na huwa kad adrakahu saninsa da na ɗin ya riske shi ya gane na gane shi walam ya man an ya ta kuma bai amince da tonan asiri ba karin tona masa asiri a cikin jama'a karar zuwa ma mai tona masa asiri cikin jama'a ya shiga kunya kawai ta sai ce uksimu bis samari wal qamari waz zahri waz zuhri waz zahar ina rantsuwa da ubangijin fira iran da ake yi da farin wata da kuma tauraru waz zahri da fure inna lan yasturani tauriya yayi ba mutumin da kaga ana yana neman a tsirta shi ai to shi kuma can din yake gaya wa yake wa mana ba mutumin da zai rufa min asiri illa man daba kimu sai wanda yake da tsarkakakken zuciya to su suka sauran mutane suka fahimci cewa ba wanda zai suturta ni zai bani riga shi kuma ya fahimci cewa na gane shi shi yasa karin tona masa zai ji ta ba mai rufa min asiri sai mutumin da zuciyarsa halinsa yayi kyau wa ushriba ma almuru'ati adimuhu aka shayar da shi wanda aka shayar da fatansa da ruwa na mutunci shi mutumin kirki shi ne zai rufa min asiri ne tauriya da kalma biyu kalma mai harshen damo to sai fa aqaltu ma'anahu ni na fahimci abin da yake nufi jihar sunama wa in lam yadri alqawmu ma'anahu ko da mutane ba su san ma'anan abin da yake nufi da man yasturu ni din ba wa sa'ani ma yu'ani ni kuma abin da yake kokuwa da shi minan ra'ada ko minan ri'ida na karkarwa yana bata min rai wakshi iraril jilda da karkarwa na fatansa kawai sai na nufi wani harwa bantena iya bin nahari riyashi wacce wannan banten da rana shine kayan da nake ado da shi wa fillali da daddare kuma firashi shine shimfiɗa na kawai fa na dautu ha anni sai na zare da na cire shi daga gare ni wa qultu lahu iqbalha minni ka karba daga gare ni fa ma kazzaba aniftaraha bai abin nan ba bai ja da baya ba kawai sai sanya kawai sai sanya wa aini taraha anif taraha kawai sai sanya ta wa aini taraha ido na yana ganin ta sun ma'an shada sannan ya rera lillahi man albasani farwatan adar minan ridati li junna albasani ya waqiyan mujati waqiya sharral insi wal jinna sayaktasi al-yawma sana'i wa fi gadin sayuksa sundusan janna lillahi kai mamakin man albasa ne farwa wanda ya sanya min da farwa rigan yaƙi kai mamakin sa ya tabbata ga Allah adahat wanda wannan farwan da ya sa min ya zamanto min kariya minar ri'ida daga karkarwa albasaniya ya sanya min da wannan riga waƙiyan yana mai kare mu jati raina zuwa ga halaka e raina da zai halaka ya kare raina da halaka to shi ma wuƙiya Allah ya kare shi da sharral insi sharrin mutane wal jinna da aljanu wancan junna kariya wannan jinna aljanu dabi ne na aljanu sai yakkasili yau masana'i a sannu zai zai suturtu da yabo na a yau a duniya ko a gobe kiyama kuma sai yuksa sanu za lillibe shi da sundus aljanna yanda ya samu riga to shi ma Allah zai lillibe shi da rigan sundus na aljanna qal falamma fatana qulubal jama'a yayin da ya fitini zuciyar mutane biftinanihi da ta nau'i nau'in sa fil bara'a wajen kwarewa alqaw alai min alfira'il mugashsha sai aka jefa masa daga bante wanda yake mai ado waljibabi almuwasha jubba ko bargo wanda yake da ado wanda yake da zane shine muwasha ma addawu suka lau abinda iya nauyinsa eh iya nauyinsa ya dauka iya karfinsa ya dauka walam ya kad yuqillu ma bai kusanto ma zai iya daukar sa shi kadai fan talaka ya tafi mustabshiran bil faraj kayan da aka jeba masa din su jubba alkabba bargo kaza aka jeba masa aka cika masa kayan da mutum ma ba zai iya ɗauka ba. Fantsalaka ya tafi mustabshiran yana mai farin ciki bil faraj saboda yayiwa. Mustaskiyan lil karaj yana mai shayarwa ga karaj. Yana wa garin karaj din addu'a Allah ya shayar da shi. Wa tabitu na bishi ila haisur tafa'atin naqiya zuwa gurin da kiyayewa yake ɗaukakuwa gunda kowa ba wanda yake ganin sa. Eh. Taqiya yasa ko? Ko na kiyayesa? ta taƙiya ne inda tsoro inda taƙiya ya yauwa inda kariya kiyayuwa yake ɗaukakuwa wa badati sama inda sama ke bayyana na ƙiyan ba wasu bishiyoyi can jeji to kultu ne na ce lashar da ma karrasa kalbardu kai sanyi sanyi ya ya busar da kai kai abu nan kai نعم نعم أرى نعم نعم مقام الدريس أنا وضوء لا عندك كله sai falata ta arra karka tsaraitu min badu daga baya kala ce wai ka kaitonka laisa min al-adli sur'atul azli baya daga cikin adalci saurin zargi fala ta jalbi laumin huwa zulmun nan gaba kar kai gaggawan zargi wanda shi zalunci ne wala ta kuma ma laysa laka bi ilmun kar ka biyewa abin da baka da masaniyar sa yace fa wallazi nawwara shayba ina rantsuwa da ubangijin da ya haskaka furfura wa dayyaba ya tsarkaka turbata dayba kasar madina laulam a ta'arraba dan na tsaraitu ba na zama tsaraitacce ba la rutu bil kai ba na koma da tabewa da ban samu kowa komai ba da safar al'aibada na dawo da yamtin jaka sun mana za a ilal firari sannan ya kauce zuwa gudu wata barka bil ikfirari ya yi lullubi da jin kunya ikfirari da haɗa rai haɗa fuska wa ce amma ta halamu shin baka san annan shin shinati al'ada na al'intikalu kaura min saidin daga farautar nan ila saidin zuwa wani farauta ya farauci wannan sai kuma zuwa wannan wal intidafu min amrin kaucewa daga wajen amuru zuwa zaidu wa araka na ganka kadu ukta ne ka tsare ni wa akakta ne kuma ka hana ni tafiya ka yanke min da hanya na wa wa akatta ni a da'aba ma a fatta ne mana ka yi min laifi fiye da fa'idan da kai min fafu ni a fakan lawo min lagwika da Allah ka yi min afuwa daga surutinka Allah ya ma afuwa wasu duni baba jiddika ka toshe kofar gaskiyarka da wasanka daga gare ni ya zuwa lokacin wasa ba ne fa jazabtu shi na fusge shi jazbata tilaba irin fusga na wasa irin aboki na wasa da abokinsa wa ja'atu bihi lidu'aba shi na masa ƙara saboda wasa na aboki wa qultu lahu sai ce wallahi law lam uwarika ba dan na rufe na rufe ma asiri ba wa ugaddi ala awarika ba dan na rufe al'auranka na baka wannan bargon ga ba lama wasalta ila sila da baka sadu zuwa wannan kyautar da aka yi maka ba walan kalabta da baka juya aksa min basla kafi kafi albasa sutura ba fajazini an isani ilaika to kai min ka saka min saboda isani da nayi maka wa satiri laka wa alaika da rufa ma asiri da nayi da kuma suturta maka da nayi da riga bi an tasma ali kai min sakayya ka bani bi raddi kai min kyauta da mayar da wannan farwan da na baka din aw to arrifa ni ka fati shatwa ko ka sanar da ni wannan kaulasan bakwai na sanyi da ka faɗa din wa nazara ilayya sai kalle ni ya dube ni nazarar muta'ajjibi irin kallon mutumin mai mamaki waz maharra iz mihraral muta muta mutagasdibi sai ya furu irin furuwan mutumin da yake da fushi kuma kala ce amma raddul farwati ai wannan mayar da wannan bargon da ka bani ka ce mayar maka ai ya fi nisa min raddi min raddi amsil dabiri daga mayar da jiya wanda ya wuce wanda jiya ya zo maka akan wannan rigan ya zo maka kaga jiya ai ya wuce ba zai zo ba wal maitil gabiri shi ya fi nisa akan zuwan mamaci wanda ya tafi ya wuce wa ma kafatu shatwa amma kafat na wannan sanyi fasubhana man daba'a ala zinika kai sarki ya tabbata ga ubangijin da ya toshe kwakwalwanka wa auha ya rauna na wi'a khaznika jaka na rukonka na rukon haddanka da ya gaya masa tukunna ya manta hatta un sita har an mantar da kai ma an shattuka bi daskara abinda na rera maka a daskara shago na ibni sukara na ibnu sukara wani gari ne daskara din anan yace a bagdada ita da a shi ta'u wa indi min hawa ijihi sab'un idan katsuru an hajatina habasa daga kinnun wa kisun wa kanunun wa kasu ila ba da kababi wa kusun na'imun wa kiba to daɗin zan da yake da wadata to ya tana da wayannan kala san bakwai ɗin ita da a shi ta'u sanyi ya zo yana zuwa wa indi alhali a guri na akwai abubuwa sab'un bakwai min hawa iji daga abubuwan da sanyi yake bukata idan katsuru yayin da ruwan sama habasa ya tsare an hajatina daga bukatan mu kinnun yana tana da daki eh san yazo kana da daki mai kyau waki sun da jaka na kudi eh taki dole yace wa kanunun da kuma kosko na wuta wa kasu dila da kofi da kofi na giya ina jin tukure sai yanzu ce kamar kofi kamar flask na shayi ba'dal kabadi bayan soyayyen nama wa kusun na'imun da kuma mace mai lafiyayyen mace mai ni'ima wa kisa da bargo to wai nawa guda bakwai kuma kala ce la jawabun yashfi yake ga yaro da mafdin jawabin da zai warkar maka da jahilci khairun min jilbabin yudfi yudfi ukenan ya fi bargon da zai kare maka da sanyi tunda da bai san wannan kamata shi ta'in ba to ya gaya masa to wannan warware masa da ilimi da ya to ya fi a baki ya mayar masa da bargo wanda zai ji sanyi zai zai kare sanyi da ya ta fakta fi ma wa aita yace ka wadatu da abin da ka kiyaye wan kafi yace ka tafi fa farat to sai na rabu da shi wa kad zahabat farwati li shikwati saboda rashin sa'a na to kad zahabat farwati alhali wannan bargo na ya rabu da ni li shikwati saboda rashin sa'a na wa hasaltu sai na zauna alarri da na tabbata akan karkarwa dula tare da karkarwa dula shatwati tsawon wannan lokacin sanyin nan a sanyi zo ya wuce